له خزائن السماوات والأرض وبيده مفاتيح الفرج أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد ما زرع وبرع وعدد ما على, ما على هذا الكون درج وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قامت على وحدانيته البراهين والحجج وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء بالحنيفية السمحة فليس في هذا الدين حرج صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين نشروا أعلام المنة وفدوا هذا الدين بالمهج والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن صلى وصام وأدى زكاة ماله وحج وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي القاصرة بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لم يكتئب عباد الله من أحسن الظن بالأيام والحر يكفيه الملام والألم محمود إذا كان طريقا إلى العافية والصحة مذمومة إذا كانت سبيلا إلى العلة كم من لذة ساعة أورثت غما طويلا لا ينفع الاعتبار إذا أدارت المنون رحاها ومن اطمأن إلى السلامة فليتذكر العطب ومن طاب له الأمن فليتذكر في المخاوف أمن هو قانس آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أيها المسلمون قضت سدة الله عز وجل أن الإنسان لا يستقل في تدبير معاشه وتحصيل حاجاته بل هو محتاج إلى إخوانه وإخوانه محتاجون إليه في عمرانهم ومعاشهم وسائر شؤونهم وهدافهم جميعا تتوفر بتعاونهم وبذل جهودهم وإتقان أعمالهم وإجادتهم صنائعهم وتدبير تجارتهم وحسن تصرفاتهم وحياة الناس عباد الله لا تقوم إلا بالعدل والرحمة والإحسان فالعدل واجب في جميع الأحوال والظلم لا يباح بحال والعدل أصلح والعدل أصل الأصل الصلاح والظلم جرثومة الفساد تقوم بذلك مصالح العباد في المعاش والمعاد ومن أجل هذا فقد نظم الشرع المطهر للناس ما يسهل الحياة الطيبة والعيش الكريم معاشر المسلمين ومن أهم الميادين التي يتجلى فيها ذلك كله ميادين تبادل المنافع والمعاوضات والعقود والمعاملات مما لا يستغني به الناس في مهنهم وحرفهم ومكاسبهم وتدبير معاشهم عباد الله إذا كان الأمر كذلك فإن حماية الناس من التظالم وفساد البضائع ونقصها وضبط أسعارها وتنظيم العقود وشروطها مسؤولية للجميع من التاجر والصانع والمشتري والمستهلك والوسيط والسمسار والدولة وأجهزتها وإن من أعظم أسباب الصلاح والإصلاح معرفة الحقوق والمحافظة عليها والمسؤوليات والقيام بها من صلاح المجتمع وصلاح المال وصلاح الاقتصاد وصلاح النفوس وتحقيق الرضا والطمأنينة والأمن النفسي والاجتماع والعيش الكريم ألا فاتقوا الله رحمكم الله وكونوا عباد الله إخوانا فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وربكم يقول في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكثير لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا كوباين الله يومنا جمعة تكرشي أو تنجماد الآخرة أشهر أن ترى قولنا وتا شكرا تدبو داريه لدى أربعين دبير وان دي دي الشاجو قوتا الآية شكرا تدبو دودة أشهرين دهلو كما منا أولنا الكتافر مسلاتي ميتارين البركة masallacin abdullahi dan abbas wanda yake a babban birnin zazzau birni mai daɗaɗɗen tarihi ga addini da al'ada ta ƙasar hausa hudubar da muka yi yanzu ta yi magana ne dangane da wani hali daga cikin halayen mutane wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'unmu waɗanda suke buƙatar mu canza kuma mu yi gyara hudubar kamar yadda masu wannan masallaci suka nema ta yi magana ne dangane da abin da ake kira algusu ko kuma kissa algusu shine ka kawata abu mara kyau din ya fito a matsayin mai kyau ko ka tuɗanya abin ƙwarai ka haɗa shi da mugu don ka sa a yi kwaɗayinsa ko a yi shawarsa ma'ana algusu ma'ana ce mai faɗi ba ta tsaya kan harkokin kasuwanci da cinikayya kaɗai ba tana cikin al'amura na rayuwa gaba ɗaya kuma matsalar algusu cikin al'umma tana cikin manya-manyan dalilan da suke sababa musibu da fitinu da bala'o'in da al'umma ke fadawa a ciki ya ku yawa musulmi addinin musulunci ya yi tanadin kyakkyawan tsarin zamantakewa tsakanin mutane ya bayyana dangantaka tsakanin kowa da kowa dangantaka 'ya'ya da iyaye dangantaka miji da mata ɗan kasuwa da kwastoma makauci da makauci shugaba da talaka ta duk wata hulɗa da za a yi a duniya har da hulɗar musulmi da wanda ba musulmi ba hulɗar musulmi da magabta abokan gaba duk addinin musulunci ya tsara su da dokoki waɗanda idan aka bi su za a samu kwanci hankali za a zauna lafiya kuma za a yi rayuwa mai daɗi akan haka ne addinin musulunci hana yaudara da zalunci da algussu da magudi da zamba da kissa da haɗa faɗa yaɗa jita-jita da duk al'amura irin waɗannan waɗanda ke kawo fitina addinin musulunci ya hana wani ya taya hajar wani a lokacin da yake cinikinta ya hana wani ya nemi wata mata a lokacin da wani yake nemanta saboda ne saboda duk irin waɗannan abubuwa suna kawo fitina suna hana zaman lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ku annabawa domin su karantar da adalci su hana sharri da mugunta da cuta da mutane su zalunci junansu annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam kusan gaba ɗaya da'awarsa kiransa wa'azinsa ya tattaru ne akan matsalar magudi da kissa da ha'inci da wato ainihin algusu wanda mutane ke yi الله تعالى نتشاو إلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الله يتمو أيكا ممتع للمدين لو أوصوا شعيب يا كراسي تقبوتا مع الله باكو دولي أبنجي بندشي kuma hujjoji sun zo muku daga ubangijinku don haka fa'auku kaila wal mizan ku cika mudu ku cika ma'auni wala takhasu nas asha'ahum kar ku tauye ma mutane kayayyakin su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku barna a bayan ƙasa bayan gyaruwarta dalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan shi da alkhairi gare ku idan ku kasance mu'minai akwai sura da Allah ya saukar akan babudi da kissa da alkusu da zamba ita ce wailun lil mutaffifin alladhina idza ktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun allati ala yazun ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ubangiji yace azaba ta tabbata ga al-mutaffifin masu tauye ma'auni masu tauye mudu masu masu lalata sikeli allazina idza talu ala nasi yasuhu wanda in suka yi awo daga mutane za su cika ma kansu wa idza kaluhum aw wazanuhum amma in suka aunar za su sayar yukhsirun sai su tauye wato suna zalunci wajen harkar ciniki Allah ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim ala waɗannan ba su da tabbaci ne cewa za a tada su ga babbar rana wadda za a yi tsari yau mai kumun nasu na rabbil alamin radda kowa da ya tsaye gaban Allah ubangijin talikai a cikin rana babu hutawa ibnu majah ya da hadisi mai lamba ta dubu hudu da goma sha tara imam ahmad haka alhakim shi ma ya inganta shi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana magana da muhajirai yace ya ma'sharal muhajirin ya ku taron muhajirai musulmin makka wa idukum billahi an tudriku khamsa akwai abubuwa biyar da attafe ina neman muku tsarin Allah kar ku riske su sai ya fara da ma naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa dawr sultan wa naqsa al-ma'una Allah ce ba wasu mutanen da za su kauye mudu su ɓata ma'auni ba sai an kama su da shekarun yunwa da zaluncin shugabanni da ƙarancin abin hannu da haka in mutanen suka samu kansu a wannan yanayi su duba yadda suke mu'amala da cinikinsu yace wa ma naqasa qaumun wa ma naqasa qaumun ahdallahi wa mithaqahu illa sallata alaihim aduwwan min siwahum فأخذ بعض ما في أيديه ba mutanen da za su tozarta alkawarin Allah face sai Allah ya sallaɗe wani maƙi ba su ba ya riƙa gane musu arkanin yana ƙwace arzikin da ke ga hannunsu za ka ɗan mutane suka samu kansu ana yi musu ƙwace ko fashi ko garkuwa ana karɓa kuɗi to su binciki alkawarin da ke tsakaninsu da Allah sun cika ko su cika ba ومن أعطوا من زكاة أموالهم إلا منع البقر من السماء ولولا البهائم لم لم ينطوا manzo Allah yace kuma babu wutan da masu arzikin da za su hana zakkar kudaden su ba sai sai an samu karancin ruwan sama manzo Allah yace ba ma domin dabbobi ba da gaba ɗaya Allah zai hana ruwan a halaka wa ma zaharatul fahishatu fi qaumin fa a'lanu biha illa zaharat fihim al-amrad allati lam tukun fi man madaw min aslafihim kuma alfasha musamman zina da dangoginta ba su taɓa bayyana a cikin wasu mutane ba fa'alamu bi aka yi fili da fili da ita ana ganin ta ga talabijin ana ganin ta ga midiya ana ganin ta ga wayoyi ana bayyana ta ba a ɓoyewa wazala ce sai Allah ya saukar da curutocin da kakannin mutanen ba su da wa ma haka maƙaumin da gairi ma anzalallah illa ja'alallahu ba a sahun bainahum ba waɗanda za su yi hukunci ba da littafin Allah ba su mai da wani abu daban na son zuciyarsu shine matattar hukuncinsu sai Allah ta'ala ya sanya faɗa da wasu ba tsakaninsu ta mu duba da waɗannan abubuwa da manzo Allah ya faɗa wanne ne babu a cikin al'umma don haka algusu da kissa da zamba na cikin abubuwan da suka hana wato a samu natsuwa a samu zaman lafiya a samu aminci a samu ci gaba amma ba shi kaɗai ba ne laifuffukan muna da yawa waɗanda suka shigar da mu halin da muke ciki ‘yan kasuwanmu na sauya ma'auni haka ne al'umma muna wulaƙanta malamai ana bin dugadugansu ana cin dununsu malamai suna bin son zuciya suna wa'azi da son rai suna faɗa tsakanin junan suna cin zarafin junansu matanmu duk inda suka haɗu sai sun yi gulma 'yan siyasanmu suna ƙarya suna kafa cika alkawari suna kuma shiga bokaye bokaye su kuma suna wato suna haifar da fasadi iri-iri a cikin al'umma suna sa a yi luwaɗi suna sa a yi maɗigo suna sa a yi sata ba abin da ba su sawa na ɓarna 'yan kasuwa suna algusu suna rashin tausayi suna tsanantawa suna ɓoye abinci har sai an matsu matsuwa ta kai inda ta kai talakawa na zagin shugabanni shugabanni na sama da faɗi da kayan al'umma da haƙoƙinmu muna haifuwa ‘ya'ya muna sake su ga titi ba mu tarbiya ba mu karantarwa ba mu ɗaukar nauyi masu lafiya suna maula gida gida ofis ofis muna nuna rashin tausayi ga masu rauni sai ka ga bazawara dattijuwa kuma musaka a unguwa amma abin da za ta siya gagare ka ko ka ga tsoho maras lafiya ya tozarta a cikin gida mai ba shi magani ba za a samu ba wasu mu sun kula da matansu sun yi watsi da iyayensu wasu suna zaluntar mata yau suna tauye haƙoƙinsu sai ka ji mace ta ce rabena da mijina shekara takwas shekara goma shekara goma sha biyu wata ta ce ayi wata shida bai bani kuɗin cefane ba ko suna dukan iyalansu kai an kai ma wasu na ƙoƙarin ɗaukar rayukansu alƙalanmu suna cin rashawa suna canza hukunci ko su yi jinkirinsa ma'aikatan gwamnati manya da ƙanana suna sakaci da aikinsu wakilanmu a majalisu suna sakaci suna yadda suka ga dama yan jarida suna ɓoye labari ko su canza shi ko su bayyana abin da ya kamata a ɓoye saboda maslaha amma su bayyana shi sai ya zama mutane fitina masu sana'a hannu suna rashin gaskiya suna ƙin cika alƙawari kai dukkanmu akwai cuta a cikinmu akwai ha'inci akwai algusu da zalunci iri-iri sai wanda Allah ya tsare a cikinmu to ya za a yi kuwa ba za mu gamu da musulmi ba ko fa dabba ake zalunta wannan ya isa ya saukar da musiba daga wurin ubangiji don haka da muka buge da wannan zalunci iri-iri kowa yana yin nasa sai Allah ya jarabce mu da wani gamammin zalunci babba wanda ya kai ma kowa inda ya kai sannan kuma kusan kowa bai da maganinsa shi ne matsalar kidnapping da ayyukan bandit ya ku uwa musulmi yana da kyau mu yi hattara da algussu algussu kala-kala ne yana cikin nau'o'in cutar mutane waɗanda suka zama gaba gari amma fa algussu bai tsaya ga mai sana'a awo ba shi kaɗai bai tsaya ga mai sana'a hannu ba shi kaɗai likita ba yana iya algussu cikin aikinsa malamin makaranta na iya algussu akwai algusu wajen karantarwa akwai algusu wajen makin jarrabawa shi ma ɗalibi a wurin rubuta jarrabawa akwai algusu akwai example practice mai dafa abinci ta sayar ko ta toye kosai da doya a bisa titi ita ma tana iya algusu ke hudu banda da nake yi akwai da hudu bai algusu ya sa saurayi a ciki ko ya sauya bayani ko ya jawo aya ya karkatar da ita ko ya ja hadisin manzo Allah ba inda ya dace wajen liman ki ana albusu da Allah ba ku sajin liman yayi sallar isha'i ya ja raka'o'i biyu da maddodi da gunna da badda da komai da komai fatiha ne su uku amma in aka zo raka ta uku ta hudu kafin ka kai iyaka na abu da ya ruku'i wannan albusu ne ba gudi ne yanzu an kai mu harkar ilimi cuwa-cuwa da babu iya yawa a ciki yanzu an samu jami'o'i musamman waɗanda kai ɗan suke ba da satifiket ba a yi karatu kamar da wani ɗan jarida ya ban kaɗo abinda kowa da kowa ya san to algusu yana sai abin da ke saukar da bala'i shi yasa wajibi ne shugabanni su yi tsaye duk abin da algusu ke shiga suke a hada shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa domin ya yi rangadi ya gane na idonsa abin da ke faruwa sai ya tarar da wani filin abinci kamar mu ce alkama ko shinkafa ko wani abu mai kama da wannan sai ya cusa hannunsa tsakiyar abincin sai ya ji sanyi yanzu in garin kwaki da aka ya fama ruwa dala ba tashi zai ba menene wannan sai manzo Allah yake me ya samu abincinka na ji sanyi a ciki sai ka manzo Allah ruwan sama aka yi masa sai ki ce me yasa baka mai da mai ruwan a sama mutane su gani ba to annan ne yake man ghassana alaysa minna duk wanda ya zambace mu ba ya cikin mu me muna algusu ba namu ji ba ɗan kasuwa suna da algusu iri iri na lissafa na ga ya fi kashi ashirin wanda ni da ba ɗan kasuwa ba na sani wataƙila da an zauna da ɗan kasuwar za su faɗi da haka suna da hanyoyin da suke mai da tsohon abu ya koma sabo yana ƙalƙali yana ɗaukar ido ita kuma dabba marar lahiya ko abin hawa mai matsala sai a fito da shi kamar lafiyayye akwai algusu wajen tallata haja wani abin in aka tallata shi ga rediyo sai ka ɗauka wani abin shi ne in ka zo sai ka tarar da ba komai ba ne wannan albusu ne wajen talla in ka zo sayan fili a unguwa sai dillalai su ce maka ayyau ba inda aka darajar sai wannan unguwar ranar da ka buƙaci ka sai da filin sai ina ainihin baya da kadari yan kasuwa yanzu musamman kayan da ake kawowa da ƙasar waje kamar kayan wuta kamar su atamfa da leshi da shadda da ire-irensu takalin suke su yi china su sa a yi albusu a yi lalatattu a zo da su kuma in aka zo da shi da shi da na asalin za ka gan su a sin da a sin da asin kamar kwabo da kwabo sai a yi ta sha'ani wai na birni ya cuci ba kawai wani nau'i na albusu shi ne ɗan kasuwa ya sayar da kayan da ya yi kayan da lokacin amfani da su ya ƙare kamar madara kamar magi kamar sabulu irin su makilin man shafi da sauransu to inda yake kowane hatsari shi ne magani sau da magani in lokacin aiki sai wuce zai koma guba amma haka wani zai sayar da shi a saudiya kaji wa'annan suna tafiya da ƙafafunsu za a ce muku su yi expire a kai su bayan gari su da wani lokaci wasu mutanen mu bayan Allah ba zan faɗi ba ba zan faɗi suna ba sai su zaga bayan garin nan sai su kwaso su sai zo su soya in ana sai da kazariyar goma sai sai da muku tariyar hudu ko riyar biyar amma expired in ka ci ta kana iya samun matsala masu awo kan lalle sun fi kuma algusu sai a rubuta ba abu kilogram goma alhalin kilo takwas da rabi ko a rubuta masa made in japan alhalin made in kasuwar kurmi in kuma fetur ne duk adana da fetur ke fa har yanzu akwai masu tauye maneji masu tauye injin a zalunce ka shi wannan tsarin da ake ciki me zai hana musiba ta sauka akwai albusu ga 'yan kwangila musamman ga sha'anin gini ba wai gini na makaranta gini gada take so an gina gada da roba inci goma wanda zai fito ai kai malam ba injiniya bane ai ido mudu ne ko da ido ko ba mudu bane ya sa abin da addini a gidanka alinta ne goma sha biyu kake sawa amma gadar da motoci za su hau ɗauki da kaya da al'umma a sa inci goma to wannan shi ma nau'i ne na albusu wanda ya watsu a yi albusu ga rodu a albusu ga tsakanin siminti da yashi a yi amfani da injiniyoyi su ma su karɓi nasu duk a gani a shiga wuta tare wanda ya zubi sha akwai albusu ga cinikin dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar misarra wato dabbar da in za a kai ta kasuwa sai a bar ta kwana biyu ba abinci ran da za a kai ta halam halam tana cikin yunwa ta ci ta koshi ta koshi ta sha ruwa ciki ya tashi in ka ganta sai ta baka shawa sai ka kai gida sai ta zube ta lalace manzo Allah sassa ya faɗi wannan na cikin manyan abubuwa da aka haramta a ciniki akwai koyi annagash mutum ya zo ya yi cinikin abu bai niyyar saye a so yake jawo hankalin masu saye wannan shi ma na sallah ya hana shi tenori suna albusu masu rini suna yi masu gyaran wuta na yi masu gyaran mota da mashin da hankali kai babu wata sana'a a yau wadda ba za ka iya sa ta a ƙarƙashin wani lullu mutsatsaki da ba akwai argusu da ha'inci wajen ma'aikata fayil ɗin da ya kamata a karanta shi a duba shi a yi aikin su cikin awa uku sai a yi sati guda ba a ƙare da shi ba wannan kuma kamar yadda lauyi ke ta to delay justice is to deny justice alhakin ka in aka daɗe ba a baka ba kamar an hana ka ne zalunci su ma lauyoyin akwai nasu algusu nawa ya san baka da gaskiya amma ya je nemo su hujjoji na doka ya shiga ya fita ya kare ka alhali Allah ta'ala ce wala takul lil kha'inin khasima akwai albusu cikin sha'anin aure mata na yi mazan ma suna yi mace baka tilim ta mai da kanta farata ta yi shafi shafi ko ta ta liƙa wani abu ga kanta mai nuna tana da gashi alhalin ba ta da gashi وإن الله تعالى يلعن يوسف الواصلة والمستوصلة kwanta sa takalmi mai tudu don ta bayyana matsayin doguwa saboda a gari ana yayin doguwar mace a ranar ita gajeriya ce wata kuma ta makala welcome da goodbye kusa welcome ko daga gaba sai ta nemi kato bare da haka bare da ake sa welcome can baya kuma a sa goodbye wannan duka albusu ne sai an yi aure sai abu sai aure duk ya barkace saboda abin da miki ya gani waje ba shi ne ya iso a cikin gida ba su ma mazan suna albusu da wankin mota sai ya je da wannan mota ya je da wannan gobe sai ya nuna motocinsa ko kuma kila dila ne wani ma arowa yake yi ya gwada mata wani ma abin da yake yi sai in ya zo wurin budurwa sai ya shirya da wani aboki sai ya rika bugo mishi waya su yi tafiyar kuɗi sai ta ɗauka ta wani babban ɗan kasuwa ne sai ta zo gidansa tarar da holo ko ne babu ko abincin ci wadatacce a gidansa za ka ta harka aure ta lalace yana da kyau mu sani cewa algusu sifa ce ta munafikai mumini abin da aka san shi da shi annusu li kulli muslim nasiha da faɗin gaskiya da bayyana haƙiƙa da al'amari shi yasa game da haka kasuwanci a zan sa su ce albayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in bayyana fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima mai saye da mai saidawa a wurin ciniki in suka haɗu kowane na da zaɓi ya warware in ba su rabu ba wanda Allah ce to fa in sadaqa in sun yi gaskiya wa bayyana sun yi bayani al'amari yadda yake burika lahu masu bai ima Allah zai samu albarka ga kirki wa in kazara wa katama in an yi ƙarya an boye aibi muke kasu barkatu bai ima sai a wato a shafi albarkar cinikin su ذاك أن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض يا كونوا مني كركو تدوك يرجونك دبرنا ku ci dukiya kawai in kun yi kasuwanci wanda akwai yarjejeniyar aminci a cikinsa za ka algusu zalunci ne kuma cuta ne wani ɗalibi ya kashe darare yana karatu ya wahalar da kansa ya jajirce shi kuma ɗalibi ya yi sharholiya ya shari baccinsa amma ya zo ya shiga gabansa idan an zo ɗauka aiki kuma sai a ɗauki wannan sakarai a ba wancan dagartacce jajirtacce ina adalci a wannan wuri ka suranta yadda al'umma za ta kasance idan ya zama malamin da bai karantar da mu da algusu ya ci jarabawa likitan da zai mana tiyata ya duba lafiyar mu shi kuma da algusu ya samu certificate pilot ɗin da zai tuka jirgi mu je makka ko mu je yawon shakatawa ko mu je kasuwanci da sada zumunci shi kuma wannan da malpractice ya tsallake shugaban da zai jagorance mu shi kuma ya tsare rayukan mu da lafiyar mu shi kuma da ba kuɗi ya ci zaɓe wacce irin al'umma za mu kasance akwai algusu wajen ba da shaida ga wani kamar abin da za ka gani da yawa ga 'yan siyasa da ka fito takara sai a fara toni toni ka tafi ɗinsa na firamare bai daidai da na diploma ba adiba sunansa nan ya canza a haɗa ƙarya da gaskiya akwai algusu na zamantakewa ya zama zahirinka masoyi amma baɗininka maki yasa Allah ta'ala ya ta magana wannan akwai magana a suratul furqan akwai a suratul zukhruf akwai a wurare da ya lokaci ba zai bada dama mu karanta ayoyin kamar yadda na faɗi akwai algusu ga malamai malami ya ja aya ga ta ita ce kiliyan tarancin qur'ani da tajwidinta ya yi fassara amma ya karkatar da ita ga son zuciya ya ɗauko hadisi ko mai rauni ko na ƙarya ya yi hujja da shi wataƙila ma ya ɗauko ingantaccen hadisi amma ya karkatar da shi inda ba daidai ba to wannan ya fi kowa hatsari domin algusu na cikin ayyukan zulmin da ake boyo kamar yana nan sai ce albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karita ya tsala alaihi nas yanzu Allah ya ce aikin da'a shine halin kwarai aikin zunubi shine abin da kai kanka baka yarda da shi ba garanka kuma kana boye boye yanzu mutumin da yake tauye ma'auni ai kokare ka kar a gani ko to shi malamin da yake algusu a karantarwa akan mimbari ma zayyinta a masallaci zayyinta da lasfika zayyinta a gidan rediyo zayyinta a shafin sanar media zayyinta idan wancan mai algusu ya yi kokare raba ka da dukiya wannan zai raba ka da Allah wannan zai kai ka wuta wannan ya ɗari a cikin su saboda haka malamai dole ne a ji tsoron Allah akwai albusu na shugabanni wannan kabari ne mai zaman kansa magudin zaɓe albusu ne kuma shi ya haifar da ba wai magudi kan wurin jefa ƙuri'a ba tun wurin zaɓo 'yan takarar da za a tsayar da jam'iyya masu gidajen fati da delegates da sauransu wannan magudin da cuwa-cuwa da ake yi su suka haifar da rubade-rubaden shugabanni azzalumai masu taurin zuciya mahandama waɗanda ke saka abin da ba su da bukata su kai shi inda ba amfani da shi su take amana sannan kuma su mutu su bamu da talauci magabata in aka ba su shugabanci tsantseni suke yi sai dina abubakar ran da aka naɗa shi gaba ɗaya nisa ta arzikin da ke shi babban ɗan kasuwa ne ya ce to a sa a taskar gwamnati tun da yanzu na zama ma'aikacin gwamnati gwamnati za ta riƙa ci da ni ta ɗauki nauyina a haka lokacin da albashi shi yadda gare shi ya tara sai na umar wanki ya fita da ya fita da sana'a ta daman tillali ne na tufafi ya fita da tufafin sa kasuwa sai da umar yake ba zai yi ba kana shugaban mu kuma kana nan kana kasuwa to in aka kawo kyan a majalisa kana nan kasuwa ba sai ki to la abin da kuke bani bayan isata sai in za ku ƙara ne yake ni bai sai in ƙara maka sai an tara al'umma a masallaci a hakan mutane suka ce su da ƙara masa albashi wani ba kawai ya miƙe ya ce ya ce ba mu yarda ba mu ai ba a bamu koli ba sai da baka ya ce ai ku da kuke da mutanen birni abinda na birni suka ya zartar ba haka aka buga majalisa ta zartar cewa ya samu ƙarin albashi bayan duk zuciyar sa mai rikici an yi wani gwamna a garin hind sa'id ibn amir idan zamanin sai da umar ne idan mutanen karkara suka zo sai da umar yakan tambaye su ya labarin gwamnan ku ya yake kaza yake kaza to bayan mutane sun sun zo sai da umar ce ku zana mini sunayen talakawa mabukata akwai wata duki alheri yake so ku tayi da ita araba a ko da yadda takarda a sama sai ga sunan gwamna gwamna mabukaci yace wannan ba gwamnan ku bane sai da umar suka ce shine mabukaci ne to ba yana da albashi ba suka ce ai duk albashin nasa wajen sadaka yake tafiya da taimakon jama'a sai yin da kashe saboda ya san wane da sayyidin na ali sahabi ne dan uwansa sai ce to akwai wata da kuna da wata damuwa game da shi suka ce eh muna yana da matsaloli guda uku da farko dai da safe bai fitowa da wuri da an gama sallah shi ne sai sai sai san da hansi da dare ba ka taɓa ganin sa har abada bai yawon dare ga abin da duniya take ci sannan duk sati akwai rarraba a gare shi suka ci tare da ka Allah ya taimake ka muna ɗan tausaya masa domin akwai wani yanayi da yake shiga sai ya suma yana ana cikin jama'a ana zaune kawai sai a ya suma to nan ne ya aika masa tsammaci ya ce zo da ya zo ya tambaye shi ce ga abin da mutane ka ke zargi ya ce to Allah ya taimake ka ni ke hidimar iyalina wala ya bani da bawa matata kuma ba ta da lafiya baka in na shiga da safe to ni zai duk hidimar gida yadda iyali take yace kuma da dare ba su gani na yace saboda dai yini na su ne dare kuma nawa ne tsakanina da Allah yace to sannan duk sati ina wanke sutura ta muka san kayan nan guda gare ni yana gwamna a lokacin da akwai arziki in lokacin sai da na umar yace to sun ce su ma yakan kama ka ana zaune yace eh wani abu ya faru tun ba musulunta ba gabana aka kashe hubaibun na adiyin kisan ta'addanci kisan zalunci ya ce wannan abin duk musulunci to yanayin da muke shiga sai hankali na ya gushe sai da na umar ya kuka ya ce wannan shine abin da muke zato gare ka to ka kwatanta wancan shugabanci ka daina ma kwatanta shugabanci waɗancan na da da wannan zamanin iyayenmu su sardauna da wayanda aka rarrasu kwatanta abin da suke yi da abin da mu muke yi Allah kai mana magani ya ku yan musulmi akwai dalilan da suke sa mutane na yin alhusu mafi girman su shine raunin imani da kin yarda da abin da Allah ya baka ko ya je ka a matsayinka wannan maganar za mu faɗaɗa ta a karatun dare in Allah ya so za a sanar da ku inda za a yi na biyu wato akwai son kai wani fushi bai ɗauki akwai wanda ya kamata ya rayu ya ji daɗi a duniya ba sai kansa kana gane wannan ko tafiya kuke akan titi da abin hawa za ka wani tasarruf ɗinsa yadda yake tafi da abin hawansa da alamu kamar shi kaɗai yake da titi to irin wannan son kai bai dace ba ɗabi'ar musulmi ce ba na uku akwai shagin kwaɗayi da matsanancin sun abin duniya wanda yana ci alamomin tashin alƙiyama kamar yadda manzo Allah sa su ya faɗi na hudu akwai zama da madaukin kanwa suka ce shi ke sa farin kai ko sun tashi tun gida sun ga ana ana albisu sun ga iyaye su nan za ka mu tarbiyyantar da yayan mutum suna ƙanana kan abin ƙwarai kuma abin da ya dace na biyar akwai rashin tuna mutuwa da rashin tuna za a yi sani kullum in ka tuna za ka iya barin duniya iri kai yanzu rana wata yau bayan sallar juma'a na je wata ta'aziyya a sakkwato an yi jana'izar alhamis da sani shi labarin da ake bani shi wannan dattijo da na je ta'aziyarsa aka ce ran laraba da daddare bayan ya shige aka buga masa waya aka ce Allah ya karbi rayuwar wani ya yi addu'a ya ce to da Allah ku samu da jana'izar nan karfe goma amma karfe tara aka yi jana'izar ko da aka zo da jana'izar wancan da ya sa masaye shi an gaba rufe shi ana tsaye na addu'a to duniyar da a haka a ce wani za ka yi maguɗi ka cuta da ‘yan uwanka to menene magani magani mu sa tsoron Allah magani mu zamo masu kishin ƙasa magani a yi doka a fitar da dokoki masu amfani mu koma ga Allah ya koyar wa musulmi mu gyara kawunanmu mu ma Allah alƙawarin gyara kowa a cikin mu ya san inda yake albisu ko a gidansa ne ko a ofisinsa ne ko a shagonsa ne ko a ina ne ma ya ma Allah alƙawarin zai gyara su mai shaɗa mana gyara da yanzu sannan mu inganta tarbiyyar 'ya'yanmu mu yi amfani da duk wata damar da muke da ita wajen samar da shugabanni na gari da za su iya kawo mana dokoki su kuma tsaye a aiwatar da su muna da shugaba muna da jagora shugaba shine mai sa a bi doka jagora shine mai sa a kishin bi doka to jagorori muke bukata amma a yau har shugabannin sun gagare mu sannan mu yi kokari mu karfafi ayyukan hisba hisba mai zaman kanta da hisba ta masarauta da hisba ta gwamnati ai kokari a inganta su domin kullum ana hana barna aminta Allah yana sauka ana bayyana ɓanna matsala tana faruwa da ƙarshe mu yawaita salloli a cikin gidajenmu mu yawaita istighfari mu yawaita sadakoki duk musubbu da bala'in da suke sauka wa'annan su ne maganin su sallah da addu'a da sadaka Allah kai muna maganin fitina Allah ka sauke muna wahalhalu duk wanda ba su lafiya Allah ya musulmi Allah ka ba su matafiya Allah ka dawo da su wanda da yake cikin matsala Allah ka fitar da shi Allah duk tarfashin namu gaba daya ka san abin da ke cikin zukatan mu ka san bukatun mu ba komai ne gare ka ba kai kace a roƙe ka ba ta roƙon ka ka rasa ba ya Allah muna roƙon ka biya bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ka zaka iya mu da gabatan mu Allah ka kyautata namu karshe Allah ka inganta tarbiyyar iyalan mu da yaran mu da matayen mu Allah ka samu gama lafiya Allah ka samu cikar imani Allah ka samu cikar kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكر لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم القدير يذكركم واشكروا على نعمه وعلى يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم Thank you.